الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba wanda ya daidai da 22 ga watan 11 musulunci watan zulƙida yau hijira na da shekara 1443 daidai da 22 ga watan 6 miladiya 2022 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan unguwan Hamudu Kafi bypass fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi a cikin littafinmu na Sufatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'alama a Sheikh Muhammadu bin Salih al-Usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai irin wannan lokaci kuma a yi ni irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba malin yana mana magana game da a hai'a alƙauliya fi rukun abuwan fi sujud irin azkar da ma'aikin Allah ke karantarwa ko bai na sajidatai tsakanin sujada guda biyu da yadda 'yan yatsunsa suke kasancewa a lokacin da ya zama tsakanin sujjada da sujjada ko zaman tahiya mun ji a yadda mako ya gabata yadda aka raba abin har zuwa gida uku na farko zai zai haɗe zai halka da waɗannan 'yan yatsun guda uku wusɗa bunsar kunsar sai ɗauko wannan al'ibahama sai ɗora a kansu sai daga kuma asabaha watar wayar aka ce duk zai halka da su su biyun wannan biyun na ƙasa waɗannan kuma sai ɗora su aka sai daga wannan a watar wayar aka ce zai sa wannan a tsakiya sai ya haɗe su gaba ɗaya sai daga wannan duka wannan mun karanta a makon da gabata idan ba kumanta ba har nake cewa yana da kyau ana tanwe in kai wannan wani lokacin kai wannan domin kada wani lokacin abin ya zama bako ko sabon abu a gunyan baya to malike cewa inda za mu tashi a yau a farkon shafi na 129 kuma wannan shi ne darasinmu na 52 daidai a littafi insha Allah malike cewa wa zakar al-mahashun ala zadul ma'ad an al-hadith sahihun wa ba'dhum abbara bi annahu jayyid wannan hadisi da ya kawo irin yadda manzon Allah yake da tafukan hannayensa idan ya zauna baina sajdataini ko zaman tahiya yadda tafukan sa yake kasancewa ya dora na hagu akan cinyar hagu na dama akan cinyar dama yayi nade yan yatsu ya daga asabaha to sai ce wannan hadisin al-mashhun ya ya kawo shi cikin zadul ma'ad zadul ma'al littafi ne na ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ta'ala ya masa rahama almajirin shaykhul islam ibn taymiya kuma an ce zadul ma'ad a tafiya ya rubuta shi ya tafi zai je aikin haji to tafiya ce irin ta ƙasa duk inda ya zango sai dauko tawadarsa da alƙalami ya rubutu duka bai je saudiya sai ya rubuta zadul ma'ad kaji mazaje kenan ka wannan bayin Allah Allah ya masa rahama a hanyar tafiya ƙasa ga aikin da yake gabansa amma duda ka biye da lokacinsa ya tafi a gaba kuma kafin ka samu littafin da ya kawo magana kan ɗibbin nabawi irin yadda shi ibn al-qayyim ya kawo azadul ma'ar zaka jima yadda kawo yadda manzon Allah ya ta'ammali da magani da jinyi warkar jinyoyi ya kawo hadisai da yawa da suke magana kan magani a musulunci ya mai babi mai zaman kansa a littafin an fahimta to shi ne zadul ma'ad to ɗaya daga cikin magabata ya ambata cewa shi ibn al ya kawo wannan hadisin a cikin zadul ma'ad ya inganta hadisi ya ce hadisi ne sahihi an gane da kyau ko kuma shekul islam ibn taimiyya a zahiri dai bahi da ɗaliban da ya kai ibn al-qayyim al-jawziya an ce ma lokacin da shekul islam ibn taimiyya ya rasu to ibn al-qayyim al-jawziya ne ya hau kujerarsa duk abubuwan da yake sai ya dauka ya ci gaba da yi ya zama khalifan nasa sosai dan domin ya ba da gudunmawa kwarai da gaske a fagage daban-daban daban a cikin addinin musulunci na wajen rubuce-rubuce da abubuwa dai wanda za su kawo ci gaban ɗaliban ilimi da addinin musulunci wa ba'dhum abbara bi annahu jayyid wa an su kuma daga cikin malaman hadisin ce hadisin jayyid ne ma'ana hadisi ne mai kyau ba da wata matsala wa hadha allazi zakartahu huwa allazi zakarahu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi zadil ma'ad shi ma malin usaimin Allah ya masa rahama yake cewa wannan abin da ya ambata anan shine nassin abin da ibn al-qayyim al-jawziya ya ambaci cikin littafin da zadul ma'ad Allah ta'ala ya masa rahama zadul ma'ad a mujalladi na dai shafi na 238 anan yayi wannan magana ne a wato wato qayyid zalika fi tashahhudi وتقييد ذلك في التشهد لا يعني أنه لا يعم جميع الصلاة yanda siffar hannu take a zaman da mala yake mana magana a kansa bainar sajidatai a haɗe waɗannan nuni da asabaha a ɗauko wannan ba ba a ɗora a kansu ya ce ba a mai ƙaidihi a tashiya kawai ba a fahimta wata ƙayyidi zalika fitta shahuri layi guni kai layi ani annahu layi ummu jami'u sala a ƙayyade yadda manzala ke yi da hannunsa na dama a ɓangaren cinyarsa na dama idan ya zauna to ƙayyade wannan ko masa iyaka cewa sai a tahiya yake yi to layi ani annahu layi ummu jami'u sala to baya nufin cewa manzan Allah a dukkan zama a sallah ba haka yake yi ba abin da yake so ku fahimta a cikin wannan gaba shine ne shi zama a sallah kala biyu ne an fahimta ko mu ce uku idan mun wani bangaren akwai zama da ake yi na tahiya wannan wa zai koya san wannan idan an yi raka a biyu a zauna idan an yi raka a biyu a zauna idan sallah mai raka a hudu ce a ƙarshe a zauna da sauransu akwai zama da ake yi bainar sajidatai tsakanin sujida guda biyu ka yi sujidan farko ka ɗauko ka zauna kafin ka koma ta biyu akwai zama na uku da yake shi zama ne wanda a galabiya an samu iktilafi kan shi shine jalsatul isra zaman da ake bayan kai raka dai kafin ka miƙe ta uku ko kai duka kafin ka miƙe ta uku wannan suna dan zama haka hista shi to shi zaman tahiya na farko bai da bambanci da zama tsakanin sujada sujada an gane sai gu daya gu dayan nan shine muka kawo bayanin sa makon da ya gabata wanda an ce manzan Allah yana zaman iqa ma'ana zama akan digadigansa a din duniya iya zama aka amma baya yin wannan sai zama tsakanin sujjada da sujjada ta wani shine kai bambancin da ke tsakanin tahiyan farko da zama tsakanin sujjada guda biyu a bayyanta amma yanda zaka zauna a zaman tahiya na farko haka nan zaka zauna a zaman tsakanin sujjada ta farko da ta biyu yadda za ka yi da hannayenka ka ɗora wannan kan cinyar hagu ka naɗe waɗannan ka yi siffarin da za ka yi ta hiya a zaman ka da ta hiya to haka za ka yi a tsakanin sujida da sujida an fahimta tun da har ya kawo mazala sa iya nuni da wannan yatsan a lokacin da yake mi yake addu'a bayan ya kammala ta hiya a addu'a sai ke nuni da wannan to zaman ka tsakanin sujida da sujida addu'a kake rabbi gafirli Allah ka min gafara haka ne ko to shi ma ka dinga motsa dan yatsan a lokacin da ka zo tsakanin tahiyya da tahiyya matakar kana cewa rabbi gifirli rabbi gifirli warhamni wa afini wahdini warzuqni wajburni manzo Allah ya koyi da wannan Allah ka min gafara Allah ka min rahama an gane ko Allah ka shiryar da ni Allah ka min arziki Allah ka dora na inda na gaza shine wajburni duk manzo Allah ya koyi da wannan to kaga ashe zaman da za ka yi ba zama bane na gaggawa ko ba zama bane wanda ba shi da ma'ana zama ne mai ma'ana tunda har ma'aikin Allah ya koyi da tasbihin da za a yi kuma an ce hannunka ya kasance tamkar kana zamantayya na farko an fahimta ka dinga karanta wannan tasbihin ko ka takaita rabbi gafirli din rabbi gafirli rabbi gafirli hima yayi in kuma kana san farala da yawa ka karanta wancan rabbi gafirli warhamni wa'afini wahadini warzuqni wajburni amma ka koshi da yawa ka kusa mutuwa gafara kake nema sai ka tsaya rabbi gafirli din an gane ko wanda yake muna son Allah ya ba mu kuɗi za mu sa warzuqni a ciki ina ba da bayyana yawa duk wanda kai fa lillahi alhamdu amma dai lalle ilalla zaman ba shiru ake yi ba ga abin da ma'aikin Allah ya koyar a faɗa ko ka takaita ga wancan rabbi gifirli ko kai wancan dogon duk wanda Allah ya hore ka iya sai kai labas to shine malik yake cewa ba ai taqayidi cewa shi yanda zaka yi zaka yi da hannunka a zaman tahiyya ba ana nufin bai hade gaba ɗaya sallah ba har zaman da zaka yi bayyana sajdatain ina ba ta an fahimci wannan li'anna ar-rajih min al-aqwal al-usuliyyin domin magana mafi rinjaye cikin magana malaman usul usul fiqh annahu iza zukira al'umuma idan an amfaci jami'i an yi generalitin abu summa ahada afraduhu bi hukumi bi tsaqa bi hukumi bi tsaqa bi hukumi dabiquhu fa inna zalika la yaqtadi taksis kama nasa ala hadha ahli usul to wannan wata kaida ya kata malamin usul idza zukira al'umum idan an ambaci wani umumin abu an game abu to baya nufin cewa a samu ahadu a faradihi bi hukumin ɗabi'u a samu wasu ɗaiɗe ko kuma a gefe da za su yi hukunci daidai da wannan umumi ɗin fa inna zalika la yaqtadi taksis domin shi umumi baya haifar da taksisi idan aka ce amu ne wannan to baya nufin kuma ba za a samu taksisi a cikinsa ba akwai amu da khas an gane da kyau ko an yi amin abu kuma sai a samu taksisi kamar inda Allah ta'ala ke cewa a tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha an gane ko idan kace tanazzalul mala'ikatu kai umumin mala'iku kenan sannan ka ce war ruhu fiha kai takasisi an fahimci wannan to wannan ka'ida ce kamar da malamai suke bayarwa da aka ce ka zauna kai tsarin da zaka yi da hannunka a tahiya to baya hanawa kuma kai da hakan lokacin da kai zauna tsakanin sujada guda biyu wannan ka'ida ce kamar da kamar nassa ala haza ahlul usul kamar da malaman usul suke nasi akan wannan وهذا هو القول هو هو قول الجمهور جمهور wannan shine magana daga cikin maganar malamai mafi rinjaye cikin malamai na shari'a fa masalan idza qulta misali idan kace akrimi talaba wa indi masalan 20 talibi idan kace akrimi talaba ka karrama dalibai kai wa dalibai karamci wa indi maslan 20 talaban a tattare da ni ko misali akwai dalibai guda 20 summa qulta sannan kuma sai na ce ma akrim fulanan ka girmama wani sai na ambaci sunansa kamar yana dalibai guda 20 sai in ce to ka girmama Muhammad a cikin su misali ko ka girmama mai suna Ibrahim kaga na ma umarni da karrama su gaba daya amma sai na dauko wani daga cikin su na ce ka karrama shi wa huwa min al-20 iya cikin wancan 20 din dai fala yaqtadi hadha anna 19 min haula ila yukrimun to baya nufin kuma su sauran goma da 19 ma zaka girma masu ba a shi dai ana san wata doriya fiye da su din kaman za a karrama su da abu haka na na encouragement na karatu ka biya wannan littafi biyar wannan biro wannan to shi wacce kamar doriya fiye da su domin ba maki ya fi su ƙoƙari ko akwai wata hazaƙa ta tare da shi wanda ba su da ita idan ka ce akirim a ɗalaba wa indi ishiru na ɗaliban sun ma ƙulta akirim fulana ka karrama ɗaliban nan amma ka kula da wani a fahimta to baya nufin cewa shi ɗin kawai za ka karrama ban da su su ɗin ma duka za ka karrama su sai dai shi akwai ɗoriyar karrama bayan su ɗin allah sa kuna ganewa كأنه كما كما أنه لما قال الله تعالى kamar yadda magana take da Allah ta'ala yake cewa tanazzalul malaikatu kun ga ayar ma ya kawana tanazzalul malaikatu ruhu fiha adara lilatul qadari malaiku suna sauka an gane al malaika jam'i na al malak Allah ne kadai san iya adadin malaikun da suke sauka lilatul qadari an gane ko in banda Allah ba wanda ya san yin musu za a buɗe ƙofofi duka tun daga sama ta ɗaya har sama ta da bakwai mala'iku su dinga sauka ya sun cika wannan duniyar suna ta nema wa musulmai aminci a gun Allah da gafara da rahama an fahimta suna ta nema wa musulmai gafara da rahama suna ta nema wa musulmai salam salam salam agun Allah subhanahu wataala to sai Allah ya ce wa ruhu bayan mala'iku kuma da ruhu a cikin su a ruhu ne mala'ika jibril alayhi salam ne a ruh an fahimta to mala'ika jibril hima mala'ika ne an ce mala'iku suna sauka sannan da shi hakan baya nufi shi ba a cikin mala'iku yake ba a shi iya da ɗoriyar daraja fiye da su domin shi shugabansu ne shi ne shagoransu an fahimta lam yakun zikirun ruhu mukurjan libaqiyatul mala'ika ambatar ruhu baya nufin cewa ya fita daga cikin sauran mala'iku a ma iya ciki wannan iya da kyau musamman a babin tafsiri takaisisul am am wal khas iya da muhimmanci da mutlaq da muqayyad iya da muhimmanci kwarai da gaske musamman a babin tafsiri akwai ayan da za ta zo amince wani kun kuma takasis ne baya nufin kuma nasirul masu wani idan ya karanta amin abu idan wani ya zo a gefe sai ce wannan amai nask kuma haka ba ne akwai takasis akwai umum iya da kyau sosai musamman ɗaliban ilimi su leƙa wancan fagen iya da muhimmanci almuhim mala ce abu mai muhimmanci an da zikir ba'adu a faradila am bi hukumin yuwafiq al'am ambaton ɗaiɗaikun am da Allah ya dunkule ko shari'a ta dunkule wa ansu abubuwa bi hukumin yuwafiq al'am hukuncin da ya dace da wannan am din la yaqtadi at-taksis hakan baya haifar da cewa ba za a samu takasisi ba takasisi daban am daban walakin yakunu takasis hadha al-fard bi zikri li sababi yaqtadihi sai dai ana yin takasisin wani abu a cikin am bi zikiri idan an ambata le sababin ya kata zihi da wani sababi da ya keɓance shi kun ganan an ambaci mala'ika jibril domin wata daraja gare shi fiye da mala'iku kaga akwai bi zikiri le sababin ta kata zihi can kuma an ce a zauna tsakanin tahiya ka yi yadda kai a zaman tahiyar farko da hannunka domin da yawa daga cikin mutane hakan sun ɗauka ba a yi an fahimta hakan sun ɗauka ba shari'a ba ne to shi ne malai ce akwai sabab kuma sababin da malam ya dage akan wannan maganar shi ne domin manzan Allah ya koyi da zikirin da za a yi rabu gafirli ko wancan da na karanta ɗazu duk gaba da manzan Allah ya koyi da ambaton Allah a gun zikiri musamman to gaba na rukuni ce a sallah idan ka yi misin ɗinta ana bin ka bai sai ka ramata an fahimta yace tunda ma'aikin Allah ya ce in dai ka zauna a tahi a sallah kai zama to ka dora wannan hannu a cikin hagu wannan a cikin dama kai haka da wannan bai kebance ya ce dole sai a tahiya za ka yi wannan ba to shine ma ce dai manzala umumi yayi a sallah gaba daya umumi yayi in dai ka zauna jalsa yace shi ma wannan jalsa ne baina sajdatain zama ne tsakanin tahiyan farko da tahiya ta biyu imma li inaya ko dai ayi takasisi kusan saboda inaya inayatun bihi kula da shi aule gairi zalika ko waɗansu waɗannan abubuwa wannan dai kamar wani yare muke naga duk kun yi shiru da yake ya zo ya koma da mutum ilimin usul fiqh ne an fahimta wa akasarul ulama wa an su daga cikin malamai mafi yawan su sun tafi ala annaha takunu mabsutatan cewa hannayen duka za a shimfada su ba za a yi siffar da ake yi wa hannu siffa cikin zaman tahiya ba irin abin da yawa daga cikin mutane suke a yanzu kenan in su zauna bayyana sajid kai hannunsu gaba ɗaya a miƙe ki to yace wa'ansu daga cikin malamai sun ambaci cewa hannayen gaba ɗaya za a miƙe su ne idan kayi zama tsakanin sujjada ta farko da ta biyu lakin la tastati an yusbit ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yabsutuha ala faqidihi sai dai malaki cewa lakin sai dai duk da sun ce ai haka amma la ta saɗaya ba za su taɓa samun dama ba an tusbita wannan magana da suke tabbatar da ita cewa annan rasul sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kane ya butsuha ala faqizihi ba wanda zai tabbata cewa manzan Allah da ya zauna baina sajdataini ya shimfide hannayensa gaba ɗaya a cinyoyinsa ba wanda zai kama wani an fahimta ya ce duk da cewa sun ce ai hakan amma ba ɗaya da zai tabbatar da maganar ya inganta cewa manzon Allah yayi kuma an ce wa khairul huda huda rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kaga ko anan malai ya tsaya mu dai nade ya zami inda manzon Allah bai yi ba an fahimta kuma da yayin da an rawaito yayi wa man minkum ittala ala sunna babu ɗaya daga cikin ku wanda zai leƙa a cikin littafin hadisi shine sunna ana an gane sunna tana zuwa da sunna tana zuwa da ma'anoni da yawa akwai lugatan akwai isra bi anna al-yadd al-yumna takunu mabsuta ala fakkizaini baina sajdataini fal to malike cewa wa man minkum wa za a samu a cikin ittala ala sunna wanda ya leka ya gano wani hadisi bi anna li yaddil yumna cewa shi hannun dama takunu mabsudatan zai kasance a shimfide ala lifaqis akan cinyar dama baina sajadataini a tsakanin sujada guda biyu falyas afina bihi to yake cewa ku taimake mu da shi muna so mu gani duk wanda zai leko cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zauna tsakanin sujada da sujada hannunsa me yake shi haka bai masa haka ya mai siffar yin tahiya ba ya ce da Allah muna nema a taimaka mana mu gan shi eh yau mu gan shi mana shi ne ya magana a yi maganin ƙarya halara ko yawa sai mu gani inda akwai li'annani bahastu min bahastu an to kaji ma ya ce domin shi fi yayi da sace akan abin ba duba amanar ilimi irin ta mala usman ya ce wallahi na yi bincike na yi research akan wannan amma wala ma'ajid ban samu ba haifaffen saudiya ne ko malami ne wanda duk duniyar musulunci a lokacin an yadda malami ne an yadda malam usman malami ne kowa ya sallama musu lam ajid an hata kuna mabsuta yace wallahi nayi ta bincike akan na samu hadisi da zai nuna cewa idan manzon Allah ya zama tsakanin sujjada da sujjada hannunsa me yake shi yake akan cinya yace wallahi na bincika na bincika ba samu ba ya bincika iya bincike bai samu ba wa idza lam takun mabsuta idan har ba a samu hannun manzon Allah shimfida su yake kan cinyarsa ba wa waradati sunna bi annaha takbidu to sunna ta tabbatar ga irin da manzon Allah yake iya qabdun su sai dora wannan akan wannan kame da su fata gabata fa inna ittiba'u sunna aula domin bin sunna shine bi yau ba kowa zaka bi ba kullun abin da muke fadawa al'umma kenan bin sunna shine aula musamman an janibin addini ba wanda zaka bi ba wanda an je lahira za a tambaye ka shi me yasa baka bi shi ba manzon Allah ne kadai za a tambaye ka me yasa baka bi shi ba wani in kuntun tuhibbuna Allah wattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum amma duk wanda ba manzon Allah ba sai ka mai da'a a duniya ka karrama shi ka masa da'a in girma yake so ka bashi girman sa shikenan a lafiya amma in yazo da son zuciya ko wani abu da yayi kwana wa suna ka bar mai kayan sa tunda in ka je lahira akan sunnar manzon Allah za a tambaye ka Allah ya ji kan Dr. Ahmad Ibrahim Bamba Allah ya masa rahama wata rana ne yana mana lacca game da hadisi yake cewa abin da yake so mu gane shi ne duk abin da za ka yi a addini ya zama to kana da dalili kana da hujja ya ce duk abin da ka iba idan ka je gaban Allah Allah ya ce ma wane don me ka aikata abu kaza ka ce Allah ai manzan Allah ya yi yasa ne ya ce wala ka kuɓu ta kasha amma ya ce agun duk wanda ka sa agun ba manzan Allah ba wala ka faɗi me yasa kai abu kaza ai na ga wane yayi to wannan annabi ne Allah ya aiko shi Allah bai aiko shi bai wanda Allah ya aiko shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu tahtadu in kuma da a tabbas kun shiriyu shi kuma bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha bamban da da bin wani a duniya shi ma aikin Allah ana bin sa ne blindly ko ka gane ko ba gane ba ko ka fahimta ko baka fahimta ba kowa yayi daidai da ra'ayinka ko bai ba inda ya tabbata manzon Allah ya tuka zaka bi shi in yaso can gaba wata irka fahimta amma a lokacin da dole kai abin da ya tabbata ga abdullahi bin umar radiyallahu an wata rana suna tafiya da almajiransa sun je ficewa ta wajen wata bishiya kawai sai suka ga ya yi kwana da abin hawansa iya ta kewaye bishiyar iya ta kewaya ya suka suka ce a lafiya ya ce wata rana anan na gama zan allah iya ta yin haka ne ma shi yasa ne shi ne magana kawai kina ya ce na gama zan allah yana shi yasa ne ba ruwana da me yasa ya bai yasa ba ya gina kayana kawai to wannan shine ake riko da sunna kenan akwai shi ma Umar dan Khattab wata rana ya zamu wannan Hajar al-Aswad ya sumbace shi yace anni a'rifu annaka hajar Hajar al-Aswad na wallahi na san kai dutse ne la tanfa wala tadur ba za ka cutar ba ba ka amfanar ba ba don na ga manzan Allah ya sumbance ka ba wala ba zan sumbance ka ba dalilin da ya sa na sumbance ka na ga manzan Allah ya shi kenan magana ta gane to wannan shine faruko da sunan yan uwa duk wanda a cikin addininsa da ba wannan yake ba to da matsala ko zai cika duniya da hi ahlus sunna ne da kai a baki ne dan iya zare muku ido ne bayan da za ku yi da shi ku kyale shi amma a gaskiya jin ahlus sunna bane ahlus sunna shine bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan al'amarinka a gidanka a ofis ɗinka a masallacinka a kasuwarka a suturarka a auren da za ka yi a auren da ka yi da suna da mutuwa da waye duk ya zamto kana kwatanta abin da manzan Allah yi shi ne kawai halar suna dama yasa shekul islam yake cewa laisal masama bil musamman ya ce wai suna ya dubba shi bane abin dubawa a cewa ne shine waye yi ne sakataren matasa na ƙasa wannan yi ne shugaban kwamitin wane ne da wane da guragu da miskinai wannan yi ne shugaban waye shekul isa ne duk wannan ba shi bane a gaban allah duk wani ne shugaban waye ta ƙasa da ƙasa kai ne shugaban jiha shugaban waye duk ya ce wallahi wannan ba komai bane a gun allah wannan ya ce abinda allah yake duba me kai da sunnar a karan kanka da iyalinka me ka aikata shi ne kawai abin tambaya an fahimci wannan saboda ka sunna practice ne sunna an karanta ma hadisi to je ka aiwatar da can ka ɗauri shekarar shekaru kan wani abu ka fahimta to suna ta tabbatar ga yadda ake ka sauka daga wancan ka dawo na ne magana gaskiya kawai ka yi nuzuli kawai tunda dama abin da ya zaka yi baka fahimta ba ne to yanzu fahimta ta zo ma sai ka ajiye wancan ka ka ɗora a wannan haka duk magabata suke yi ba magabacin da ba zai ce ma an kana bin tarihin sa ba da yayi wa abu kaza mummunar fahimta amma daga baya ilimi ya sa ya bar abu kaza ya dawo abu kaza wannan shine kuma shine adalci kuma hakan ba zai sa wai darajar ka ta zube ba ko kai malami ne yanzu nan duk abin nan da muke akwai lokacin da mun karanta wannan mun ga kuskure wallahi zamu daina yi zamu daina zamu daina kuma in me da'awa bai zama irin wannan ba to iya da matsala har yanzu ya cikin gargajiya da al'ada ko a yanzu aka nusar da mu ga abu kaza kuskure sunna ta tabbatar ga abu kaza sabanin abin da muke wallahi zamu gyara amma dan ka zo da zari idan ka wallahi ba zamu daina ba indai sunna ta tabbatar yawa amma an dai ka zo da ingantaccen hadisi wanda ya inganta ko muka tabbatar da kuskure ne ga daidai wala za mu nuzuli mu sako wannan shine kaida kuma Allah ta'ala ya taimake mu sai maliki cewa a yake cewa muna yayi bincike amma bai taba ganin yanda abun yake ba kuma ya ce wa khairul huda huda rasulillah mafi alkhairi shiriya shine shiriya manzon Allah fa ittiba'u sunna aula wa in kana al-fuqaha rahimahumullah ko da yake malaman fikihu Allah ya musu rahama ya kulu da suna cewa inna tuza alal fakizil yumna mabsuta ita hannun daman ana shimfida ta akan cinyar dama a zama tsakanin tahi sujada guda biyu a shimfide ta ba a mata irin wancan tsarin da muke magana aka ba lakin yakafi an naqul sai dai anan ya ishe mu mu ce inna sifatil lati waradat bi sunna lil yadil yumna hiya al qabd ya ce siffa da ta gangaro a sunna wanda idan manzan Allah ya zauna hannunsa na dama yadda yake da shi ne alƙabutu ya naɗe waɗannan ya ɗora babban ɗan yatsa kansu wannan kuma ya yi nuni da shi ya ce in dai manzan Allah ya zauna a cikin sallah to idan ya ɗauko hannunsa a cikin sa haka yake an fahimta walam yurid an na tabbasu ba a taɓa rawaitowa ce manzan Allah ya shimfiɗa hannunsa bai naɗe su ba a zaman tsakanin sujjada da sujjada fanabaki ala hadhihi as-sifa hatta ya tabayyana da lamin sunna yace to mu dai mun tsaya ana muna jira nan gaba idan wani ya leko ko ya bayyana a gare mu cewa sunna ta tabbatar manzon Allah shin fudawa yayi fil julusi baina sajdataini zama tsakanin sujada guda biyu sai mu dauka mu mu ma muna wannan matsayin idan ka leko sai ka kawo mana magani wanda hadisi ya tabbatar manzon Allah bai rade hannayensa ba shin fuda su yayi shi ma malaita to mun tsaya nan mu dai ga abin da muke ka aka bisa wancan dalili in Allah ya sa ya bayyana nan gaba mun gano to shikenan sai mi himi nuzuli himu sabu walaqad kunt aqul inna jalsat as-salasalas maliki ce abinda zamu ce anan zama da ake a cikin sallah kala uku an fahimta bayna sajdatayn ana zama tsakanin sujjada ta farko da sujjada ta biyu wa fi tashahhud al-ula wa fi tashahhud al-akhira da zama da ake a tahiyyan farko da zama da ake a tahiyya na biyu wa kullu jasta taktalif ala al-ukhra dukkan zama da ake kuma iya bambanta da dan uwansa at-tashahhudul akhir tahiyya na ƙarshe yaktalif an at-tashahhudul awwal iya sha bamban da tahiyya na farko a zaman an gane da kyau shi yasa idan har mutumin da ya karanci sallah a karance zo ya ga liman iya zaman tahiyya to idan a idan a sujjad idan a raka'a biyun farko ma ke ya ga ya sani idan kuma a raka'a biyu idan a raka'ar ƙarshe ma yake ya sani an fahimta domin zaman ya sha bamban tsakanin zaman tahiyya ta farko da zaman tahiyya ta biyu a yana ake samun bambancin ne eh sabawa yaya kenan kwatanta mu gani mana yana da kewaye haka shine na biyu yawa bambancin shine ita kafar hagu zaka shigo da ita ciki yawa an fahimta zama na biyu ne kafar hagu zaka shigo da ita ciki ka zauna sosai ita kuma ta dama tana gefen dama a toge shi kuma zaman tahiya na barko zaka zauna akan ta hagun ne zaka zauna akan ta zama na biyu kuma zaka tura ta ciki wannan shine bambancin idan ka zo ka tada leman ya tura kafarsa ta hagu ciki to zaman kare yake yi idan kuma kaga ya zauna kan kafarsa ta hagu a sallah to tahiya farko yake a galabiya haka ne sai inda akwai larura idan iya da larura zai hana shi wancan akan wannan to wannan kuma wani babi ne daban amma dai lafiya lafiya haka ake an fahimta shine ma dace taktalif an tashahhud al-awwal fi annahu turak domin shi zaman tahiyya na biyu at-tawarruk ake yana jefa kafa ta ga ciki a zauna akan mazauna wal awwal iftirash kuma zaman tahiyya ta farko shimfida kafar hagu ake a zauna akan ta fahimta wa wada al-yadaini fiha sawa'a kuma hannayen ana shimfiɗa su daidai da daidai wa wada al-yadaini fiha sawa'un aljalsa baina sajdataini tuwafiq at-tashahhud al-awwal fi annaha ibtirash yace to a zaman ita ma a zaman a zaman tsakanin tahi sujjada da sujjada shi ma ibtirashi ake an fahimta idan ma'aikin Allah ya dago daga sujjada ta farko kafin ya tafi ta biyu to irin yanayin zaman tahiyan farko yake ibtirashi ya shimfida kafarsa ta kusa da wani akanta an fahimta a wa wata aliyadin fi hasawa kuma hannayen daidai daidai da ake ɗora su yadda zai a wancan ta ya ta farko haka zai a bayyana sadatai aljansa bayyana sadatai ne tuwa fi ƙata shahud al'awwal fi an na iftirash lakin taktari an ku bi an wata aliyumna alfaki zai mabasuɗatan kal yusra sai dai ma'aikin allah iya saɓawa hannun hagu shimfiɗa tafin yake akan cinyar hagu hannun dama kuma naɗe su yake lakin ba'da ba'da an atsalatu ala ma ma rawahu bayan na leka cikin abin da wa'il bin hujr ya rawaito radiyallahu anhu lam yastughni illa an attabi'a ma dalla alaihi hadith yace babu wani abu da zai zai fitar da kai ko zaka samu wadatuwa da hiface ka bi irin koyarwar hadisi hatta wa in kana ta'lil al'awwal allazi kunta amilu ilaihi wa aqulu bihi ta'alilan jayyidan sai dai duk da cewa ni a fahimta ta ijmalan usaimin na karkata akan abin da na faɗa a farko shine siffar yadda manzon Allah ya a tahiyya ta farko haka yake wannan siffar a zama tsakanin sujjada da sujjada ya karkata kuma anan yake lakin ma ma damati sunna dallat ala anna ala anna wad'ul yadul yumna fil jasa bayna sajdataini wa fi tashahhudaini sawa la yastagani inda Allah illa an aqula bizalika yace a yanda ya fahimta bai ga bambancin dora hannun daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a zaman sa na tahiyyan farko da kuma zama tsakanin sujuda guda biyu yace bai ga wannan bambancin ya leƙa ya leƙo duk abin da zai duba bai taba ganin inda aka sa manzon Allah ya canja irin tsarin da yake a zaman sa na tahiyar farko idan ya zo tsakanin su da guda biyu ba yace tunda ya fahimta kuma ya ga wannan ba abun da zai fidda shi a gan Allah illa ana qula bi zalika face fada duniya wannan an fahimta kaga wannan koda da wani mai ra'ayin to shi daga madogara su ya ce duk abin da zai bincika iyaka binciken sa ya leka ya gano to amana ce kuma ta ilimi in ka fahimci abu ka fada al'umma yace iya fahimtar sa abin da ya gano ya fada al'umma ba abin da zai fidda shi a gaban Allah face ya faɗi wannan to ya faɗa kuma gashi har ya rubuta Allah ta'ala ya jatar da mu alhay'a alqawliya lil jalsa bayna sanatay irin abin da aka rawaito manzon Allah yana faɗa da bakin sa a zama da ake tsakanin sujudan farko da sujudan ta biyu wannan fa zaman da wa'ansu ba sa yi ba duk shine ake wannan dogon labarin akan sa ba idan nace ba sa yi ai kamar ba sa yi ne wani iya dagowa daga sujuda iya zama inda kasan tsakurin sa ake zai kuma to da yawa musamman idan mutane suna yin sallah su kadai ko mutum iya ramawa an yi sallah bayan iya rama wata idan ka tsaya kana kallon mutane zaka sha mamaki wani wallahi baya ko alif kala ba iya cewa idan ya dago ya zauna to kai koma zai kaga irin wannan sanar akwai matsala akan ta gaskiya tunda akan wannan zaman fa gashi malam wajen darasi nawa yake mana akan sa zaman da yanda hannu zai kasance da me za a faɗa da ya za a yi siffar duk shine ake koya mana fa to wani ma baya ƙara zama iya dagowa kafin ya daidaita a zauna kawai ya koma yayi tazarci to kai da ba dan siyasa ba wanda zarci zaka yi a gani Allah kuwa masu zama suna naga suna fama ga ki ka gani ka yi ƙoƙarin ka yi irin abin da manzan Allah ya koya masa kuma a kullum ku fahimta in dai an ce a gaba ta sallah ga abin da shari'a ta ce a karanta ta wannan gabar mai zaman kanta shi ba ta da alaƙa da gabar baya ba ta da alaƙa da gabar gaba kamar yadda sujjadar farko ba ta da alaƙa da sujjada ta biyu hakanan ka tafi ka yi sujjada ka ɗago to ba shi da alaƙa ba shi da alaƙa da komawa ka suda sai ka zauna idan daga ɗago ne koma to ka baro ta gaba ba gabar shi ne zaman tsakanin sujada da sujada tunda har ya inganta ga abin da manzon Allah ke karantawa an fahimta so da Allah mu gane ita sallan nan kullun gyara miki ne ma musamman kullun da mai karatun da masu sauraron duk muna gano kusakuran muna gyarawa kuma shine amfanin karatu dama idan har ka gane kuskure ko malam ya daure magana da ingantattun dalilai to babu abin da yake kama fa illa mu dawo mu gyara kuskure har in muna so sallar mu ta yi mawafuka da irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maliki cewa yaqul manzon Allah ya tabbata yana cewa rabbi ghfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni sawa'un kana imaman aw ma'muman أو منفردا وهو دعاء مبارك موافق haka ma laici ya ce ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama idan ya zauna tsakanin sujjada da sujjada ya yi sujjadan farko ya gama tasbihai ya dawo ya zauna kafin ya koma ta biyu yana cewa rabbi gifirli ya ubangiji na kamin gafara warhamni ubangiji na kamar rahama wahadini ubangiji na ka shiryar da ni wajibur ne ubangiji na ka dora ni inda na kasa asalin aljabar shine kamar dori idan mutum ya karya dora shi daga na ka samu jabira jabira shine bandeji abinda za a daɗe ma inda mutum ya karye an gane ko daga na ka samu aljabar ismul fa'il mai karyawa kenan duk wanda ya sako ka a gaba ga dinga ɗahi da ala da aljabbar ya jabbar ga wani ya sako na a gaba Allah kamar maganin shi to sai Allah sai kama ya karya ma shi ya jefar ma da shi an fahimta aljabbaru kenan an fahimta to shine aljabbar ismul fa'il mai karya wanda yaso a lokacin da yaso an fahimta to idan ka ce wajibur ne kamar gazawarka da kasawarka kana so Allah ya dora ka Allah na gaza anan Allah na yi nakaso anan Allah ban cika nan ba Allah cika mu akwai na ka'is a rayuwarka da yawa inda ka gaza a matsayinka na ɗan adam ka gaza a nan ka gaza a nan baka cika a nan ba baka cika a nan ba to kana neman Allah ya cika ma ya dora ka inda wajibur ne an bayyanta sannan ce a rabbi gafirli warhamni wahadini wajiburni wa afini akwai bambanci da afiya da assalama duk a wani lokacin ana hada su addu'a as'aluka al'afiya wal mu'afa was salamatu da'ima al'afiya zaman lafiya na gari da ƙasa da yanki da ko'ina shine afiya assalama kuma zaman lafiyarka na jikinka an fahimta to shine idan ka roki Allah wa afi ne Allah ka zaunar da ni lafiya ka ba ni nutsuwa a gidana a ofis dina a masallaci na a duk inda nake Allah sanya mun nutsuwa an fahimta in kuma ka dau waccan fasara ta cewa wa afini ka bani lafiya amma a galabiya ko da an fassara wacce ma'ana ta farko ita ce gaskiya tafi dacewa al-mu'afa shine samun zaman lafiya da samun walwala da nutsuwa kaga yanzu ne min babi aula mu dinga wannan addu'a tunda a galabiyar ba a nutsa muke ba a gani ko in ka je kasuwa kamar an koro mutane haka ake ba wani yake ba mu labari cewa ko irin masu rahan nan ne wai wani daga wata ƙasa ce ya zo an sauƙi sha iya faɗin wata jiha sai ga kowa a gangan da kasan ana yaƙi ta kai kome da ni na kasar ba zaman lafiya to ya ga kowa ba nutsuwa ne kasan an juna mai janareto a bayansa kowa ya hur hur wannan ya yi can wancan ya yi can ba nutsuwa to kaga yanzu ne ya kamata mu dinga Allah roƙon Allah ya bamu al'afiya wal mu'afa was salamatu da'ima an fahimta to mu dinga wannan ita ce manufar samun zaman lafiya da nutsuwa to ina nutsuwa kullun kaje shago sai kaje farashi ya tashi kusan kullun ka sai a biyau gobe jibi ka ji yalinka kudin shi in ba a wannan kasar ba a ina ake wannan musiba gayan biredi ba gayan biredi ranar jan cewa wai kulli daya kar ne 150 kullin biredi guda daya ya kara naira 150 shi kadai in ba a wannan kasar ba ina ake wannan an barwa yan kasuwa su cikaran su babu baka ba ruwan gwamnati su ita dai idan za a bata harajinta ta sa ta an bata harajinta kowa ya abin da ya ga dama wannan ba tsari bane ba jagoranci bane ita gwamnati tamkar rafari take duk wanda ga za an bangaje za a turi to za ta hura za ta tsaye da bazu za ta tsaye da wasu haka ne mana da ne ma fa muna kanana mun yi wasan balle shi yasa nake muku wannan rafali gwamnati rafali ce tsakanin yan kasuwa da talakawa tsakanin sarakuna da talakawa tsakanin azzalame da talakawa rafali ce idan ta ga wani ya irkewa ne to za ta tsaye da shi wani lokacin ma za ta bahire da ka ta yi out kuma haka bane shine amfanin rafali ai idan dan tura shi ga ya faɗa ya daga mai lokal an gane ko wannan wasan dai ba za ka yi ba wannan rijim din da ya kwace takaddunka na lasin din kwangila duk a kwace ya ce ba za ka yi ba kaga yan baka yi lokata yi to wannan shine aikin gwamnati in gwamnati ba ta wani akwai sauran ta gaskiya amma an bar kawai yan wasa su dinga suna ta harba ta mati wanda ya fi karfi ya doke wannan wanda ya fi karfi ya doke wannan ai ba zai yi ba yi to wannan shine tsarin da ake tafiya a yanzu mai kamfani mai wani factory nashi iya da gadamar ya ƙara farashi da kansa in an ga dama a siya in ba a ga dama ba a bari ba ruwan gwamnati da shi ita dai damuwar ta kudin haraji kawai a ba ta kudin haraji mayar haraji an gane ku shine ma mayar mai ma ya ce mana kudin man fetur ma me miki bana tana kudin kudin haraji kudin crude oil gace nan ana ta hakowa mu ne na shida a duniya in dai har wannan kudin bai ishe ku ba to kudin haraji me zai muku me zai muku amma akan ba da haraji na ba abin da ba a yanzu idan aka ji aka ba da haraji to an ba su su ci karansu ba baka akan talakawa wanda kuma zalunci ne gaskiya bai kamata ba wannan ya sauka daga tsari shugabanci da tsari da aka san gwamnati da shi ka duba yanzu yadda suka bar tsarin harkar nefa nan ta kuma yan kasuwa abin da saka dama suke gidanka da ɗakunan ka uku hudu baka da komai ma mai jan wuta sai a rubuta ma bil ɗin dubu ashirin a wata ina kai wannan me za ka yi da wuta dubu ashirin wani yake ce min albashinsa dubu ashirin ne a wata an rubuto masa bil ɗin dubu talatin ya ce wala abin da ke faɗa miki ne ce albashinsa gaba ɗaya dubu ashirin ne a wata an rubuto mai bil ɗin dubu talatin ya ce in wannan wutar zan biya ku to shikenan da ni da iyaye ba mai cin komai he na yi bashin dubu goma zan biya ku akan albashi ya ce ina ka taɓa yin hauka irin wannan ina ka taɓa yin hauka irin wannan to gashi abubuwan duk inda ka ratsa haka abin yake ba duk inda ka je ba inda za ka taɓa ka ji sauƙi-sauƙi masu harkar mai sun yi ta yadda sai gada ma ɗasun nan wani abu ya haɗa mu da kwamanda na civil defense na jiha mun ɗan zauna da shi muna tattauna yake cewa kwanaki da ake bala'in wahalar manna suka samu labari daga abuja cewa ita gwamnati ba ta ƙara kuɗin mai ba a yadda take ba su haka suke sai da transportation da waye da waye ya ƙara abu ita da suka da suka yi mitin suka ce su ɗau mataki su dinga zagayawa yace wallahi da suka je suka same shi da bribe na miliyan goma akan kauye bus cikar su babu baka da yake mutumin kirki ne mutumin mutum mai maiduguri ne malamin addini ne yace wallahi tallahi ko kowa mu karba miliyan goma suka bai shi suka ce muna so mu rufe ma baki kai ba ruwanka ka bar mu mu ci uban su kawai yace wallahi ba ruwana ba haka ne mana to alhamdulillah ga dan uwa malai zai ce sallah barin dazun nan muke wani mitin da shi yake faɗa mana yake ta tukunga yanda na karba na shiru shikenan amma cewa ba zan karba ba mutum ba aiki na bane to haka fa tsarin yake ba haka yake ba wannan wanda ya fito kaɗan ne ma muka samu labari to ƴan uwanka ne masallata masu azumi masu makale murya su ne ba za su cuce ka ba wasu in an je wani abu sai su dinga cewa su ne kaza su ne addini ai su kaza kaza kaza sauransu to irin wannan tsarin ake yi kaga wayi na da gwamnati ta shigo tsarin mana ta ɗau mataki aka mana me yasa ba su ɗau mataki aka ba gwamnati uwa ce da uba akan kowa ba wanda ya fi ƙarfin gwamnati ba wanda ya fi ƙarfin gwamnati to ta shigo tsarin mana ta nema wa talakawa yancin sabon yan kasuwa amma za a bari a dinga abu ba ma tunani ba hankali a cikinsa komai ya tsefe ya tashi saboda kawai nan ba daidai ba ne gaskiya muna kira ga gwamnati ta shigo cikin tsarin nan ta ɗau matakin da ya kamata ta ɗauka akwai zalunci da yake bayyana ƙarara tsakanin waɗansu masu kamfanoni da 'yan kasuwa da talakawa wa'ansu da kansu ke ƙirƙirar firayin suke sa kayan su kawai in an ga dama a yin ba ga dama ba ba a yi ba ba ƙungiyar 'yan wane ƙungiyar 'yan wane ƙungiyar 'yan kaza duk sai su yi wata ƙungiyoyinsu na ƙarya su haɗu ko sai su sun sa farashi rannan wani yake faɗa min wani mai kamfanin fiya wata ke shi ko ya yi fiya watan sai ya sai da shi ne 120 ya samu riba ya ce amma yanzu ƙungiyarsu ta ce dole sai sun yi 150 duk wanda aka ji iya sayarwa ƙasar da 150 an kama shi kai ka ji wani zalunci kuma ya ce shi a 120 in ya buga wallahi iya samu amma yanzu an zo an kama takarda dole kungiya ta ce in ka buga sai ka sai 150 in baka yaka bai sai mun kama ka irin wannan fa yake yake faruwa kasar ba to sai ne rasa bai to to Allah ta'ala ya sauka saboda kuma da mu ci gaba da addu'a duk wani azzalimi Allah ya mana maganin sa duk wani wanda yake son ya ga mu a rana ya takura mana ya azzi ya matsa mana ya uzura mana Allah kai mana maganin sa duk wanda bukatar ce a gaba ba bukatar bayin Allah ba Allah duk abin da yake nema Allah karka bashi Allah matakan ruku da da mulki Allah ka bawa masu tausayi Allah ka bawa masu zuciyar imani warzuquni daga cikin waccan addu'a da manzon Allah yake yi tsakanin sujjada da sujjada akwai warzuquni Allah ka mun arziki ka arzuta ni ka sani fa karfin bukatuna sawa'un kana imaman wannan azkaran mutum liman ne zai yi au mamu wani ko mamu zai yi awa mun faridan ko mai sallah shi kaɗai ma zai liman mamu mai sallah shi kaɗai duk za su yi wannan wa huwa du'a'u mubarak addu'a ce mai yawan albarka muwafiq wanda ta dace an fahimta kowa ya je ya haddace wannan ai ba ta da wahala ai rabbi ghfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni an gane ko rabbi ghfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni abubuwa ne ga sanan guda shida idan kai sa Allah ya amsa ma wannan shikenan ka riga ka gama da wannan rayuwa fa in qulta kaifa yufridu al-imam ad-damir wa qad ruwiya an-nabi sallallahu alaihi wasallama la yu'minu ahadukum yawa la yu'minu ahadukum ko banji bai la yawa la yu'manna la yu'manna ahadukum fa yakussa nafsahu bid-du'a dunahum faman fa'ala zalika fada kanahu yace a wancan addu'ar diddamirin kan mutum da yake komawa idan ka ce rabbi gifirli Allah ka min gafara warhamni Allah ka jikana wahdini Allah ka shirye da ni wajburni Allah ka dora ni wa'afini Allah ka bani lafiya warzuqni Allah ka min arziki kaga damirin dukkan mutum da yake komawa yake cewa to ya zaka yi da cewa kaifa yufridul imamu damir ya liman zai ke ɗayanta da miri ya dinga jawowa shi kadai shi kadai kuma ya tabbata an ci an samu ruwaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'man ahadukum kadayin ku ya jagoranci mutane musulmanci fa yakussa nafsuhu bid'a ya kebance kansa da addu'a dunahum kuma bayan su faman fa'ala duk wanda ya aikata irin wannan bakare khanahu kamar ya haice su kenan an fahimta a matsayin kan liman zaka yi addu'a to jami'i zaka sa jam'i jam'i za ka sa an fahimta ko ta alƙunutu ce ko addu'a ce a cikin sujjada to ana so ka dinga sa jam'i duk wanda ya ware kansa a matsayinsa na jagora iya addu'a ce kada to ya haɗe wannan mamu to maliki cewa akarajahu abu dawud fi kitabi dahara babu an yusalli rajul wa huwa wa huwa haqin wa tirmidhi fi kitabi sala babu ma jaa fi karahiyya an yakussa al-imamu nafsa wa ibn majah fi kitabi iqamati salah babun wala ya kusur imamu nafsa wa imamu ahmad wa gairi hadisi ne ya je jawazatul qantara kamar yadda laraba suke ce ya je tudun mun tsira tunda imamu abu dawud ya fito da shi haka nan imamu tirmidhi haka nan ibn maja haka nan imamu ahmad bin hanbal imamu ahlus sunna wal jamaa duk sun fito da shi fal jawab yace amsar da za a bawa shi mai wancan magana cewa wal jawabu ala zalika an hadha du'a yu'ammin alaihi al-ma'mum to shi ma mamun fa an ba shi dama yayi ba a ce sai liman din bane kadai zai an fahimta to wannan doguwar magana ce gaskiya wannan mu bata sai mun dawo sati mai zuwa ana min isharar lokaci yayi idan mun dawo sai mu dora mu jiyan da malam zai warware wannan matsala din Allah ta'ala ya samu dace mana albarka ya ainihin shiga cikin al'amuran mu ya ba mu dace a wannan rayuwa ta duniya da ta lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka datar da mu ka samu a sa'a mu gama a sa'a Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu damana mai albarka Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ta'ala ka ba su lafiya akwai malam Ibrahim Musa limamin kuma salawat na wannan masallaci muna ƙara masa addu'an Allah ta'ala ya ba shi lafiya bisa jinyar da yake yi wannan karaya da ya samu Allah ta'ala ya saka fara shi muna ƙara addu'a da ɗan uwa wannan malam Aliyu ɗaya daga cikin lada na masallaci shi ma ya ce min yau bai ji daɗi ba iya neman addu'a Allah ya ba shi lafiya to Allah ta'ala ya ba shi lafiya da dukkan masu bukatu ɗaiɗaiku daban-daban daban to muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya muna ƙara addu'a ƙasar mu jihar mu garuruwan mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu nutsuwa da zaman lafiya Allah ka hore mana to Allah ta'ala akwai wani bawan Allah muna tare da shi waɗansa wani tsautsayi ya same shi a jihar Naija har kwanansa ya ƙare to muna adon Allah ta'ala ya jikansa Allah ta'ala ya gafarta masa shi kuma Allah ya ba shi haƙuri da shi da dukkan iyalansa da danginsa da mu gaba ɗaya Allah ya gafarta masa ya jikansa muna ƙara addu'a ga ainihin dukkan mu nan Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi abinda muka sa a gaba na alkhairi Allah ya biya mana shi abin da ya doso mu na shari kuma Allah ya tsare mana ƙara addu'a ga dattijo hakimi Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya da sauran dattawar mu gaba ɗaya Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya da albarka mana ƙara addu'a ga 'yan kwamitin mu na media akwai shugaba akwai sakatare akwai auditor akwai majidadi da duka dai muna musu addu'an Allah ta'ala ya biya bukatunsu na alkhairi Allah ta'ala dukkan abin da suka sa a gaba na alkhairi Allah ka biya musu abinda ya doso su na shari kuma Allah ta'ala ya tsare da mu da su gaba daya Allah muna roƙonka ka sanya mana albarka a gidajenmu da kasuwanninmu da ofisoshinmu da gonakinmu da makarantunmu da masallatayyanmu Allah ka sa mana albarka na'am